أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيرق وتنبير هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو دير تريه da arba'in da biyu wanda ya daidai da nawa ne ga watan turawa? ashirin ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu kuma da ashirin a satin da ya gabata mun karanta ayoyi ta kissa ta annabi salih da yake kuma wancan satin ba mu samu damar ɗauka ba mai ɗauka da ta bidiyo ya samu ya yi balaguro a yau za mu tashi akan wannan kissa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga dukkan alamu alarmu usman dai har yanzu bai samu halartobawa ba yana yiwa akwai wani uzuri kenan don haka za mu tashi dai akan wannan kissa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar a yanzu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin Allah ya ce wa ila samuda akhahum salihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود من تورا زوغ ثمود وأخاهم تنقوانسو مكتي أنا نفين ينقوانتكا wadda ke ta dangantaka ko kasancewa shi ɗan adam kuma tare da kasancewa shi ɗaya daga cikinsu cikin wannan ƙabila salihan annabi salih ga mai koyon nahawu in ya ji an ce ila harful jarri ya zo cikin ƙur'ani ya ji an ce ila samuda sai ce to ai ba a ce ila samudi ba ko ba haka ba tana yiwa bai sa abin da ake kira al-mamnu'u min as-sarf ba akwai sunaye wanda ake kira mamnu'u min as-sarf wato illa guda tara su suke hana a yi suna kasra idan ya zama mamnu'u min as-sarf illa biyu suna sawa ita kadai ta mai da suna mamnu'u min as-sarf na farko ya kasance sighatu muntaha al-jumu' na biyu ya zama to wato al-muannas at-ta'nis shi yasa wani sha'ir ba tare da mun fayyace su bai kawo su guda tara yace adlun wa wasfun wa ta'nisun wa ma'rifatun wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu wan nunu za'idatun min qabliha alifun wa wasnu fi'lin wa hadha alqawlu taqribu wadanga sune illoli guda tara amma babu bayani sai a kuma wajen malamai wa ila ko cikin littattafai kuma in za a gane wa ila samuda akhahum saliha Allah yace mun tura annabi salih zuwa ga wato dan wato annabi salih zuwa ga mutanensa qala yace ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha an gane ko wato duk lokacin da ya kasance wanga ka'ida ce mai kyau saboda zaka iske wani lokacin ma mutum ya san ka'ida yana mantawa satin da ya gabata wannan ka'ida na yi amfani da ita farko daidai amma a ƙarshe kuma sai ni manta sai ni aiki da ita ba daidai ba to amma bari mu ba da ka'idar wagga alhamza wanda ake kira hamzatul wasli idan ta zo tsakiyar karatu za a hada ba za a karanta ta ba shi yasa an kace mata hamzatu waslin domin qala ya qaumi me kaga an cire ta shi yasa aka kira ta hamzatu waslin ita ko hamzatu qat'in ita ko saboda sai an karanta ita wannan alhamza mai dan swadun saman kanta tana rikita makaranta alqur'ani shi addalin da zai sa mu tsaya akan ta kuma tana rikita wasu karatu sosai tana da ka'ida guda uku ana karanta ta da fatha ana karanta ta da kasra ana karanta ta da dhamma a ina ne ake karanta ta da fatha lokacin ta zo bayan lamu al kaga Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu gashi nan dai da kaga al to ita nan da fatha ake karanta ta ana karanta ta da kasra saboda ita ba ta da wasali idan ta zo za a kalli harafi na uku cikin kalima ɗaya biyu uku tare da ita ita ɗaya harafi na biyu harafi na uku to shi ne ke ba da wasalinta idan yana da fatha sai a karanta ta da kasra istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga harafi na farko shine hamzatu waslin harafi na biyu sinun harafi na uku ta'un me yake da shi fatha to ita da kasra za a karanta ta istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum idan harafi na uku yana da kasra kuma da kasra za a karanta ta ihdinas siratal mustaqim kaga ihdi harafi na farko hamzatu waslin harafi na biyu ha babba ko hakuri harafi na uku shine dalun yana da kasra za a karanta ta da kasra idan ya zamanto harafi na uku yana da dhamma to nan da dhamma za a karanta ta Allah ce uqtulu yusufa aw itra'uhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su ina fatan kuna fahimta ta domin uqtulu harafi na farko alhamza harafi na biyu qafun yana da sukuni harafi na uku ta'un yana da dhamma to wannan ita ce ka'idarta amma da yau mutane sai ga sun ce i'budullaha wannan zai zama kuskure ne ina fatan ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam dan haka idan ka tsaya ka ce ya qaumi ya ce ya ku mutane na sai ka ce ubudullah baka ce ibudullah saboda harfi na uku damma ne ke da shi mun fahimci wannan ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wataala ba ko malakum min ilahin ghairi kamar yadda muka faɗa a qira'ata al-imam al-kisa'i da al-imam abu ja'far qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku an gane ko hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku kalima ta bayyana muka ce tana iya zamantowa matsayin asalin ta sifa ne domin bayyana shine abin da yake wato gashi a fili ana ganin shi a sarari to amma kuma waɗansu malamai suka ce ya koma suna shi yasa nan bayyana ita ce matsayin hujja ko aya ko mu'jiza waɗansu malamai suka ce a'a ita bayyana tana nan matsayin sifarta wato qad ja'atkum ayatun bayyinatun min rabbikum dan yace hadhihi naqatullahi lakum aya ko kuma qad ja'atkum mu'jizatun bayyinatun min rabbikum mu'jiza ta zo muku ko aya ta zo muku daga ubangijinku malamai suka ce to a cikin wannan kissa babu wata mu'jiza da ya zo da ita don ba a bayyana ta ba cikin wannan bayani suke cewa to waɗansu suka ce duk annabi ko manzo za a bashi littafi shi ko annabi salih yana da cikin manzanni kenan ko dole zai kasance yana da tashi shari'a kuma da tashi nashi littafi kenan ko da alqur'ani bai kawo ba akwai shi waɗansu suka ce a'a nan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ya ce tazo saboda bayani cikin bayani ya nuna tazo amma kuma yanzu ne cikin bayani za ta zo kenan lokacin da hujja ta zo musu daga wajen ubangijinsu a fili taguwa ta fara zuwa siyas kafin sai da taguwar ta zo ce karja askun bayyinatun min rabbikum amma a cikin bayani kuma nan sai aka fara gabatar da karja askun bayyinatun min rabbikum kama fihi nau'un min al-ijmal yanzu kuma an tafi wajen tafsiri za a fayyace wace hujja ce ta zo musu daga wajen ubangijin su an gane ko min rabbikum daga ubangijinku hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce lakum gare ku ayatan aya ce wato alama ce wadda ke nuna ni annabin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya turo ni ba wai haka bane ni ma annabta hawan kawara waɗansu sun ɗauki cewa abin da ake nufi da ita aya shine saboda tana da girma ƙwarai da gaske an gane ko waɗansu suka ce a abin da yasa ake kiranta aya shine saboda nononta mutanen gari yana kosar da su sun dai faɗi maganganu da dama amma zance mafi inganci shine saboda Allah subhanahu wataala ya fitar da wannan taguwa ta wato ta hanyar da ba ta wannan hanya ake samun taguwa ba amma kasancewa ana shan nonon ta ko kaza wannan duk wani abu ne wanda yake zai iya biyowa baya ba shine hakikanin aya ba aya ce kuma wato bayyananna wanda kowa yana fahimtar ta sai dai mutumin da yake da girman kai Allah ya ce wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wama nusiru bil ayati illa takhwifa hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce an danganta ta zuwa ga Allah saboda girmamawa lakum gare ku ayatan aya kenan halu kauniha aya a cikin dawo an ɗauki wannan matsayin hali halin kasancewar ta aya domin shi ha harfu tambihi na ismul ishara yana matsayin fi'ili in an samu fi'ili da fa'ili kuma za a samu hali kenan halu kauniha ayatan aya ce fazaruha kubarta ta kul fi ardillahi gakkace ta akulu domin asalin fi'ili amri a larabci jawabikinsa yana zama tuwa majzumi ne da sukuni yake kasancewa majzumi yake kasancewa an gane ko amma a larabce ya halatta kawai wannan ko kai wannan kaga a cikin suratu maryam da yake cewa wato yarisuni wa yarisu min ali yaquba akwai qira'a yarisni wa yarisu min ali yaqub an gane ko abu amr ya karanta da haka da imamul kisa'i yarisni fahabli min ladunka waliya yarisni to kaga yarisni ya zama to majzum amma jamhur sai sun karanta yarisuni wanda ke nuna maka a larabce na alqur'ani tabbas ne riwaya ce amma a larabce ana iya yi amma anan a alqur'anance ba za a yi ba domin me suka ce asalin shi wato fi'il shart ne aka shafe in wato abin nan in taraktumuha ta'kul fi ardillah fadaruha ta'kul fi ardillah kubarta ta ci cikin kasar Allah subhanahu wa ta'ala taguwar Allah ce ƙasa ta Allah ce iccen da ke fitowa a cikin ƙasa na Allah ne kenan ba ku da wata asara a ciki wala tamassuha bisu'in kada ku yi sake ku shafe ta da wani mummunan abu nan la nahiya ce ita ko na kira in ta zo bayan bayan lamun nahi tana nuna kowace irin cutarwa wala tamassuha kada ku yi sake ku safe ta bisu in kaga almasu shine ma abu na farko bai ce kada ku kashe ta ba a'a shafa ma wato dukkan cutar da za ta kai ga jikinta ko wace irin ci bisu in da wani mummuna allura ce ko ba haka ba ko ai mata rami saboda ana yin dubara ai mata ramin da za ta fada ce a ai mu ba mu taba ta ba a an wannan duk Allah subhanahu wataala ya sai irin wannan dubaru wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wani abu mummuna wanda bai da kyau fa ya akuta kuma azabun alim sai azaba mai raɗaɗi ta same ku kenan in kun ka taɓa ta za ku samu azaba mai raɗaɗi kalima ta alim tana nufin mai raɗaɗi akwai wani babban malamin lugha da ake kira al-imamul asma'i fa'ilun yace baya zuwa akan wato aslin shi alim mu'lim shine mu'lim mai sawar raɗaɗi amma sai an ka ce alim imamul asma'i yace a cikin larabci babu wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman lugha ya har da ce urjuza dubu goma cikin ilimin larabci urjuza shine wani abu mai kama da baiti amma malamai ba su kan mishi ba abdul malik bin al-quraib al-asma'i bin quraib al-asma'i malamai suka ce ba gaskiya bane duk da ke asma'i babban malamin lugha ne yana da littafi al-asma'iyat suka ce akwai dalilan da ke nuna a cikin lugha ana fadar wannan ga daga ciki wani sha'ir yake cewa wa narfa'u min suduri shamar dalatin يصك وجوهها وحج أليم ونرفع muna motsar da min wato asalin shi daukakawa ne amma da yana nufin muna tafiya motsar da min suduri shamardalatin daga wato kirazan shamardalat shine al-ibnu tiwan raqumma masu tsawo ya sukku wujuhaha muna tafiya cikin wato sahara abinda ke bugun huskarta sokka da sadunni wahjun alimun wahjun zati alimun ai mu'limin mai bugun huska kaga ashe mu'lim alim mu'lim suka ce to don haka al-imam al-asma'i dan baka da gaskiya wannan baiti in kana so ka diba cikin al-kamil fil lugha na imam al-mubarrid akwai kuma al-kamil fil lugha fi tarikh na imam ibn al-asir ka bambanta tsakankanin sunayen littafai suke cewa daga cikin dalilan su kuma akwai baiti na sha'ir yake cewa amir raihanatad da'i sami'i yu'arriquni wa ashabi hujubu wannan wato wani sha'in ne da ake kira Amr bin Ma'ad bin Yakrib az-Zabaydi yake cewa min raihanati da'i sami'u raihana kamar daga wani wuri ne ad-da'i mai kira as-sami'u ay al-musmi'u mai jiyarwa yu'arriquni ya hana min yin bacci wa ashabi huju'u alhali ko abokare na sun yi bacci to kaga nan an samu shi ma baiti da lugha wanda ya tabbatar da wannan sannan na uku suke cewa imamu sibawaihi a cikin littafin sa ya kawo baiti wa khailin qad talaftu laha bi khailin tahiyatu bainihim darbun waji'u wa khailin wato dawakai qad dalaftu laha bi khailin na kusanto su da wasu dawakai tahiyatu bainihim abinda ke sawa suna gaisuwa darbun waji'u bugu mai sawa wato ciyo an gane ko mai radadi waji' ai almuja kenan magana imam wato abin da cikin littafin alkitab na imamu sibawaihi shi da ya rubuta littafin aka ce bai rubuta masa suna ba sai da ya mutu sai malamai suka yi taro suka to biya kamata a sa mai sai aka ce a sa mai alkitab shi sa shi bai sa sunan littafin ba ina fata an fince ni karawa da karau kuma karshe inda ta kai karshe shine alqur'ani sai ya fada ya ce cewa kalima ta annazir waja'akumun nazir ai waja'akumul munzir mai gargadi ya zo muku kina sai mu ce imamul asma'i tare da kasancewa shi babban malamin lugha babban malami wanda an san da shi amma dai babu laifi wannan ya tabbata alqur'anance ya tabbata a cikin larabci wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim kada ku shafe ta da wani abu sai azaba mai radadi ta same ku mun faɗa a cikin suratul shu'ara'i sai aka ce wato azabu yawmin azim azaba ta yini mai girma to kaga nan an ce alim can an ce azim sannan kuma cikin suratul hud sai aka ce fa ya'khudhukum wato azabun qarib azaba ta kusa za ta shafe ku to kada ka sa tsammanin da can da an ka ce mai girma da nan da aka ce abin da mai raɗaɗi da nan da aka ce wanda yake kusa sifofin ɗin dukkansu suna gaskatuwa da an ka ce mai qarib ta fuskar lokaci kusa yake da su don an ce fa aqruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam da an ka ce mai alim yana da raɗaɗi domin lokacin da zai shafar jikin ɗan adam ɗan adam zai ji raɗaɗi da an ka ce mai azim mai girma ne saboda azaba ce ta Allah babu kuma mai yin azaba irin ta Allah fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad ba mai yin azaba irin ta Allah domin duk dan adam duk azabar da zai yi ma a duniya idan ya kashe ka akwai wani abu bayan shi akwai abu to shi Allah kashi sun la yamutu fiha wa la yahya كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب yasa karshen azaba a duniya ba a daure kai aka sheka duk azabar da an kai ma da ka mutu shikenan ƙarya ta kare to ta Allah mutuwa abba ai Allah ya muna mai kyau sai ce wazkuru iz ja'alakum khulafa wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين النبي صالح ياتي بدين نصيحة إزواج متاننسا واذكروا يتشكتنا إذ جعلكم خلفاء الله يسنيكم كزمنتو خليفوفي min ba'di adin bayan adawa ashe baiwa ce Allah subhanahu wata'ala yake yi maka ka samu wani abu bayan wani an gane ko kasancewa su jam'i ne na khalifa khulafa min ba'di adin bayan adawa wa bawwa'akum fil ard sannan Allah subhanahu wata'ala ya zamnar da ku a bayan kasa asalin fi'ili na wato bawwa'a an gane ko kenan daga ba'a ne ba'a yabu to wannan ba a yabu'u asalin wannan alif wawun ne mislu qala yaqulu kaga an kace qala yaqulu wawun ta zo cikin mudari'i qawlan to ba a yabu'u shine ya dawo ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah an gane ko ba a shi ne ya dawo to idan in an ka ce ya dawo ana son a ce an dawo da shi sai a ce bawwa'a kenan kamar asalin shi an dawo da shi kenan sai a ce ba a yabu'u bau'an wa bawa'an haka ne yake a cikin larabci bawwa'ahu kuma ja'ala lahu manzilan ko kuma ja'ala lahu makanatan in an ce bawwa'ahu ya zaunar da shi ko ya saukar da shi ina fata ana fahimta ni saukarwa kuma kala biyu ce akwai saukarwa wadda take hissiya akwai ma'anawiyya in an ce hissiya ita ce wadda ake gani da ido ma'anawiya kuma wadda ba a ganinta to kinan yanzu in nace na ba wani matsayi mai girma wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukakar da shi matsayi mai girma ai shi matsayi ba abu ne wanda ake gani za a ce Allah ya ba wani wani matsayi mai girma an gane ko to shine wato alqur'ani yayi amfani da waɗannan ababen guda biyu bawwa'akum kinan ya sabkar da ku ja'ala lakum maba'atan Allah ya sanya muku wurin da za ku zamna wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa sannan kuma wato walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin sannan kuma Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wallazina wadanda tabawwa'u ad-dara suka zamna a gida kenan nan Madina al-ansar ake zance wal imana da imani waɗansu nan sun tafi cewa wal iman shi kan shi imani bawa'a tunda ba a gani matsayi ne Allah subhanahu wataala ya ba su waɗansu kuma suka ɗauke a'a nan bawa'a ba ana nufin shi ana sabka bane ma'atufi ne amma ma'ana shi ba haka take nufi ba domin a cikin larabci wani lokaci za a ce alaftuha tibnan wa ma'an baridan alaftuha na ba dabba abincinta wa ma'an baridan to asalin alafa shine ba da tuwo kaga baka cewa mutun ya ci ruwa sai dai kace yayi ya sha ruwa shi yasa suka ce wa ma'an baridan ana nufin wa asqaituha ma'an baridan kamar yadda sha'i yace wa zajjajna alhawajiba wal uyuna ai wa kahalna aluyuna domin zajjaja bai da alaka da wato aluyun wannan bayani ne na ɗaliban lugusu sun sani kadiba cikin wato abin da sharhin alfiya almuhimmu dai wa bawwa'akum Allah ya saukar da ku a bayan ƙasa fil ardi yana izmantuwa fil ardi nan ana nufin fi a cikinta ba wai ana nufin can cikin ƙasa ba a saman ƙasa alal ardi ne ko kuma wa bawwa'akum fil ard Allah ya sauna ya ba ku ikon zama bisa doron ƙasa tattakhiduna min suhuliha tattakhiduna kuna riqo min suhuliha daga fakonta ita ƙasa jam'i ne na as-sahl in an ce as-sahlu da larabci shine abin da ke sauki za a ce haza sahlun jiddan ashalahu ya mayar da shi abu mai sauki shi ina fata an fahimce ni sannan kuma ashala wani lokaci yana nufin a'a shine mutun yayi gudanawa shi yasa ake kiran gudanawa ko mu ce zawo ko zawayi al-ishal in ka duba cikin magani kaga an ce ashala ko ko ishala kaka sa tsammanin sauki ake nufi don haka tattakhiduna kuna riko min suhuliha daga fakon kasa kusuran manya manyan wato gidaje shine benaye saboda ana yin bene lokacin zafi mutum zai hau sama alƙasur kuma wani lokaci ana nufin gidan shugaban ƙasa amma nan ba gidan shugaban ƙasa ake nufi ba wa tanhituna aljibala buyuta sannan kuma tanhituna an gane ko kuna sassaƙawa aljibala gidaje buyutan wasu sun ɗauke shi shine wato matsayin maf'ulun bihi na biyu wasu kuma sun ce a'a buyutan halin kasancewa duwatsu su koma gidaje gare ku Allah subhanahu wataala ba ku wannan karfin da kuke yin wannan dan haka ilimin da Allah ya baka na wani ilimi na wata sassaka ya kamata ka tuna ba wai dan kafin mutane dubara bane ko wani abu a'a duk ilimin da kaga Allah subhanahu wataala ya baka kada ka zo ka yi gururi qira'a ta jamhur wa tanhituna aljibala buyuta amma akwai ta qira'a shaza wa tanhatuna dan haka wannan qira'a ce shaza bata inganta ba dan ka dole ya karanta da ita akwai wata kuma kira'a wa tanhatuna aljibala buyuta to wannan kira'a ta tanhatuna malamai suka ce duk da yake a kira'a bata inganta ba amma a cikin yaren larabci wani lokaci ana ƙara wani harafi sai ya zo a cikin wato abin ga ƙara shi ne akai an gane ko shi ma sun bada hujjoji akan shi wani sha'ir da aka kama shi a wajen yaki an tafi da shi sai wata tsohuwa ta ganshi an kamo an daure sai ta yi dariya daga musibar da ta same shi yace wa tadhaku minni shaykhatun abshamiyatun ka allam tara qabli asiran yamaniya wa tadhaku minni tana min dariya shaykhatun shaykhu tsoho shaykhatun tsohuwa abshamiyatun wato akwai banu abdu shamsin to in za a danganta abu zuwa ga sai a ce abshami abshamiyatun ka allam tara qablihi asiran yamaniya bari ko ce ka allam tara sai ce ka allam tara ya ƙara alifi wannan baiti na cikin albayan wa tabyin na imam al-jahiz wani malami ya ce ma jahiz asalin al-jahiz zaki ake ce ma jahiz saboda idon shi sun fito ina fata an fahimce ni to sannan kuma kadiba cikin al-mufaddaliyat littafin al-mufaddal bin muhammad ad-dabbi sannan kuma wani daga cikin shu'ara ya kawo nashi baiti shi ma wannan baitin yana da alaka da wannan qadiyyakin da muke bayani kanta yake cewa إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملكي إن يارك أرس أوهوا yace ghadibat in tayi hushi fatallik yace ka kada ko misa ke tsohuwa dama tsohuwa tana son ta aure yaro saboda ta rinka amfani da jinin shi wala taraddaha mas asalin magana ya kamata yace wala taraddaha sai yace wala tardaha sannan kuma baiti na wato antara shi ma yana cewa yanba'u min zifra ghadubin jasratin zayyafatin mithl al-faliq al-muqdami shi kuma yanba'u yanba'u ne wanga muna kawo shi ne saboda amfanin ɗalibai ba sai mun yawaita bayani ba shi ko wancan baitin kadiba cikin al-muhtasab fi tabyini wujuhu shawaz al-qira'at na imam wato ibnu jinni shi na kawo wannan baiti don haka waɗannan abubuwan suna cikin littattafai mu ɗauko ne muke muna bayani wa tanhituna aljibala buyuta kuna sassaka gidaje an gane ko kuna mai kuna sassaka duwatsu kuna mai da su gidaje a cikin wato suratul alhijr sai ce wa tanhituna min aljibali buyutan aminina kuna amintattu sannan kuma a cikin suratu wato ash-shu'ara tace wa tanhituna jibalu wato wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin a cikin suratul hijr sannan kuma wa tan wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan farihin kaga farihin a cikin suratul shu'ara aminin a cikin suratul hijr dan ka bambanta tsakankanin su ina fata an fahimce ni yaya zaka bambanta ta fuska harda ta fuska har da yana da kyau alaran mana alkur'ani kashe ta yanzu ya to yanzu ya an kai hakan ga a'a in ka ce amini kuna amintattu farihina da ha babba kuna masu yin alfahari suna masu yin alfahari saboda suna ganin haka ne ya kamata su aikata ko kuma farihin wato qira'a biya akwai anan wato imam Asim da Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Ibn Amir sun karanta farihina kuna masu alfahari ismul fa'il farihina kuma kuna tabbatatu akan alfahari kira'o'i ne guda biyu kuma duk sun tabbata suna sassaka gidaje Allah subhanahu wata'ala ya bayani yadda suke waɗannan gidaje sai ce to fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala malaman balaga sun kace khassasa thumma ammama khassasa shine ya wadi abu a keɓance thumma ammama sannan ya gani da ya ce su tuna Allah ya sanya su khalifa a bayan ƙasa su tuna Allah ya ba su ikon sassaƙa gidaje waɗanda duk ni'imomi ne khassa amma da ya ce fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah kenan ni'imomin Allah ku ba su takaita akan waɗannan ba shi yasa wani lokaci ana kawo wannan saboda muhimmanci ko al-ihtimam Allah ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi kaga da ce wa jibril wa mikala man kana aduwwan lillah wanda kasance maki ga Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril ah to shi jibril bai cikin malaiku yana cikin malaiku to kaga na ammama can ya ce mala'ika sun makhassasa wani lokaci yukhassis sun mayu amin saboda muhimmancin abu za a iya kawo shi me yasa ya bayyana waɗannan ni'imomi saboda ni'imomi ne waɗanda suke zahiri shi yasa ya fara kawo su gare su fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah malamai sun ce ala jam'i ne wato na wato ni'ima ni'amallahi subhanahu wa ta'ala mun taɓa bayanin wannan waɗansu suka ce asalin shi iliyun ne misal himlun wa ahmad kenan iliyun ala waɗansu suka ce a'a asalin shi uliyun ne misal quflun wa aqfal wasu kuma suka ce a asalin shi ilan ne kenan misal wato ilayun kenan aka yi qalbul ya dila'un sai a ce adla inabun a'nab wasu suka ce a asalin shi alayun ne kenan alam amma an yi qalbukinta wato alif qafan aqfa wannan bayani ne na lugha dole ya kamata mu dan yi magana kan shi ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala munan kanmu ya kamata wannan aya ta hau kanmu a wannan lokaci saboda muna tunkarar zaɓe muna tunkarar zaɓe kwarai da gaske kuma niyoyin mutane sun rikida Allah subhanahu wata'ala ya ba mu musulunci Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya taimake mu duk fitintunnin da kudibi Najeriya ta fi mu karfin tattalin arziki ta fi mu komai amma kudibi yadda mun kafe Najeriya samun kwanciyar hankali amma da yawa daga cikin mutane wannan wannan siyasa da take doso mu kwanakin nan suna tunanin in ba su samu yadda suke so ba sai dai a yi tashin hankali to kana da ƴan uwa babanka na nan mahaifinka na nan mahaifiyarka na nan ƴan uwanka suna nan idan ƙasar nan ta rikida a ina zaka je kana ƙasar ka wadda kake tinƙaho da ita zaka koma inda za a ce maka bako ko ko a kai ka cikin wurin da ake aje ƴan gudun hijira a rinka jeho maka abinci daga sama mutane su daina roƙon Allah bala'i in kan roƙi Allah bala'i bala'i yanzu wallahi ba za ka yi ɗaukar bala'i ba don haka ai hatara fadkuru ala Allah annabi salih ya ce mutane su tuna ni'imomin Allah mu kuma anan sai mu ce makan mu da mu da masu wa'azin da waɗanda ke saurare mu tuna ni'imomin Allah Allah ka tsare mu da kasashen mu fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi banna a bayan ƙasa mufsidina kuna masu dogewa kinan nan sai ya zamanto hali ne muakkida ana iya kawo wa hali dan ya zamanto wato ta'kidi domin alfasad shine banna ta'asau kakkui banna kaga kenan kamar wato ta'kidi ne an kai ina fata an fahimce ni ibn malik ya ce wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'ti fil ardi mufsida ana kawo hali don ya zamanto ta'kidi wannan fi'ili na asa yana da siga guda biyu akwai mai ya'un akwai mai alif ana cewa asa ya'su sai a ce afwun kuma ana cewa usuwun sannan kuma ana cewa usiyun sannan kuma ana cewa asa sai a ce ya'si ko asa ya'sa isyanan duka ana faɗi shi a cikin yaren larabci shine kada ku yi banna fil ardi a cikin bayan ƙasa ko bisa doron ƙasa don ba ana nufin can ƙarƙashin ta ba wani lokaci yana ɗauka abin da ake nufi kuna bisa doron ƙasa mufsidina kuna masu yin banna dan haka mai cewa kada a yi banna a bayan ƙasa ba shabi ne yake kawo ba amma da yawa daga cikin mutane idan malami zai yi wa'azi ya ce jama'a a kai zuciya nesa to wani sai ya yi ƙoƙarin ya danganta shi zuwa ga wata jama'a abinda an ka ce kada a yi banna abinda aka ce a tayi a hankali to danganta cewa wanda ya ce kada a yi kaza don wato masu shan miya a gidan manya da waɗanda suke neman abinci ta hanyar munafinci kullun aka yi wa'azi sai sun danganta shi cewa da wani aci aya ce ta alkur'ani za a karanta amma shi saboda ya nemi abinci sai zai ce a'a ai an fassara aya kaza ai da kai na aci yana yiwa wanda ke wa'azin nan bai ma san da zaman wannan bawan Allah ba na fata kuna fahimta ta amma shi saboda nan kuɗin kayan miya suke fitowa sai yaji ya ce a'a ai yau da wani ake ai wani aka ce yayi kaza ai wani ya ce kaza ina aya ta yi zancen wani ko ta kawo sunan wani ba ai zancen wani anan ba Allah shi muna mai kyau to malamai sun tattauna akan wata mas'ala akan wannan aya shine cewa da yace wato abin nan akwai hadisai da suke nuna cewa bai dace dan adam ba yayi gidaje masu tsawo benaye akwai nasoshi hadisai da dama da suka hada wannan kadiba cikin ayatul ahkam kadiba kuma cikin kitabu na Imam al-Qurtubi amma malamai suka cewa wannan an hana shi ne saboda alfahari ko ko in babu bukata domin muna son mu yi manya manyan benaye kashin ta mu bata dukiya alhali muna da bukatar waɗansu ababe masu muhimmanci amma idan za a yi gidaje dan saboda bukata ta kama to malamai da yawa sun tafi cewa halatta dalili kuma misali tana yiwa mutum yana son ya yi benaye saboda ya saka su haya su rinka kawo ababe na arziki wanda zai amfanuwa da su kuma ya taimaki al'umma waɗansu kuma malamai su ce banda wannan ma yana yiwa yanzu kamar ƙasar China fili ya yi musu karanci kenan su yi manya-manyan gidaje abin da ya zama zumunto min babu zarura kenan in akwai damar da za a yi benaye waɗannan hadisai da suka hana ba suna magani akan kowane hali ba a akwai halayen da nafsi za a iya taksishin shi saboda uzuri da lura in ta kama wani ko gatari na shi ka ɗauka bugu guda na hakai tas sai hadisi ya ce ba a yarda ba shi babu wata maslaha da zai kallo ina fata an fahimce ni Allah ya ganar da mu qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا من قومه متانين da suka yi girman kai mun ce almala tana nufin ashraful qaum mutane waɗanda suke suna da kima suna da daraja su ake kira almala mala ayamla'u ya samu asiri daga cika da tumbatsa an gane ko suna ganin sun cika sun batse babu wanda ya hana su koyo kuma hana su abin da suka tashi aikatawa an gane ko shi ne kalima ta almala wanda kuma suka ce a ana yi amfani da mala saboda sun cika sun batse ta kowace fuska suna ganin in an zo cikin taro su ne alladina yamla'una almakan an gane ku su suke cika wuri ba ido bai ganin kowa sai su yamla'una al'ayun sun cika idon mutane babu wanda ake gani in ba su ba a wannan zamanin kuma yamla'una suhuf wa wasa'il al-i'lam sun cika kafafen yada labarai ba magana wanda ake ji in ba ta su ba kidan shi ne alama dai ta girma qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi mutanen da suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi salihu manya lilladhina stud'ifu domin nan masu girman kan ne suke magana domin kullum mutun yake da wani matsayi sawa'an na mulki ne sawa'an na dukiya ne ina fata ana fahimta ta sawa'an na ilimi ne ilimin addini ko ilimin duniya idan baya son gaskiya to in shine ke kokarin takalan masu rauni qala al mala'u manya alladhina istakbaru min qaumihi saboda suna ganin su ne manya kenan duk abin da ba su yarda da shi ba gaskiya bane shi yasa kafirai suke gaya ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin suratul hashr kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ahqaf wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi da alkhairi ne da bai dace a ce ba takwalin nan wannan wawan nan da kaga ni bai san komai ba wai a ce ya gane gaskiya ni ban gane gaskiya ba saboda shi abin da ya dauka fahimtar gaskiya shine samun matsayi na duniya samun dukiya shine dalilin da zai sa a gane gaskiya a cikin ayoyi da dama suna bayyana wannan وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هكا متانا النبي نوح سكا فتمشي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ba gaskiya bane wannan gaskiya imani abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake bada shi ga mutumin da yake tsoron Allah qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu ga wadanda suke masu rauni kaga ba a ce lilmala'il ladina an gane ko lilmala'i min qaumihi ba saboda mai kima mai daraja mutane suna shakka shi idan kana da dukiya ina da dukiya yana da wahala ka taba ni ko ba haka ba idan kana da mulki ina da mulki yana da wahala ka taba ni to amma kullum wanda bai da mulkin ba wanda ba kowa ba shi ake kokarin tabawa shi yasa su Allah ce lil ladina stud'ifu liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani daga cikin su sai suka tambaye su a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbih shin kuna da masaniya cewa shi salihu mursalun min rabbih manzo ne daga ubangijinsa anan sai malamai suka ce dama mun yi bayanin wannan ga waɗanda ba samu halarta ba ko kuma ɗaukar da za a sake yi shine cewa ya kamata in za a tattauna a tattauna da shugaba bai dace a tattauna da wa ba da magoya baya wanda ya kamata a tattauna da shi yan akwai jagora shi ne to me yasa suka ki tattauna suka daina tattaunawa da annabi salih suka dawo suna tattaunawa da magoya bayansa shine li ilqa'i shakki wal khawfi fi qulubihim dan a jefa tsoro da shakka game da da'awa shi yasa billahi allazi la ilaha illa huwa bari in gaya maka wagga tajriba ce ni na santa kuma na abin ga duk aikin alkhairin da zaka kama kada ka taba sa tsamba da mutane za su barka mutane kullun abin da suke so ka lalace ka zamtamkar su yau har da alkur'ani muttafaqun alaihi na dai muna a tsakankanin musulmi mun san cewa har da alkur'ani abu ne mai kyau ko ko har da alkur'ani abu ne wanda bai da kyau to yau ka dauki alkur'ani zaka fara har da alkur'ani kana haduwa da wani yagga ka fara har da sai ce yanzu yanzu zaka fara har da qur'ani kaga yawan shi daga nan ya kare da kai kana fara hadda alkur'ani ka ɗauko alkur'ani wani haɗu da kai sai ce kai su dai nijar za mu samu su dai daga nan sai su jefa ma tsoro sai ka dina shi yasa wallahi duk mai rena minti biyar na karatu minti goma wallahi tallahi ba zai yi karatu ba shi yasa duk aikin alkhairi in ka tunkare shi idan ka ga kana aiki mutane na yabonka wallahi ka bincika da kai aikin alkhairi ne mutane na gari suke yaban mutum yana aiki na gari amma mutanen banza kullum za su samu ka tsoro yaushe za ka haddace alkur'ani to wai shar'i da ma sai mutum ya haddace alkur'ani a'a ka samu naka rabo cikin alkur'ani in goma Allah ya baka sha biyar kana da rayuwa ka samu naka rabo amma sai ce maka a kai yanzu yaushe za ka haddace alkur'ani to waye ga ma sharadin shiga aljanna sai an haddace alkur'ani a ni dai zan samu taufalala shine abin kaji sun kace ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi kuna da masaniyar cewa annabi salih manzo ne daga wajen ubangijin shi tambaya ce don su samu su shakka qalu sai suka bashi suka basu amsa kina alladina sud'ifu suka ce inna bima ursila bihi lalle mu abinda aka turo shi salihu da shi mu'minuna mun yi imani me aka turo shi da shi mun san dai an bashi taguwa ko ba haka ba sannan kuma dun manzo yana da littafi ko da ba a faɗa ba كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه شي مرسل النبا ما النبي بني منزوني كنان كون ان كاو النبي بل لي ما زنچن منزور ان كاو ne ce to ainan zancan annabi akai qalu suka ce inna bima ursila bihi mu abinda aka turo salihu da shi mu'minuna muna nan tabbatattu mun tabbata su je su ce amanna ba idan tunda sun fahimci ana so a sa musu shakka ne ko ba haka ba a'a to mu mu'minuna mu tabbatattu ne akan imani da haka mu musulmi ne zahiran wa batinan in an tashi kashin musulmi mu musulmi ne in za a bar mu kuma a bar mu a matsayin mu na musulmi mu rayu musulmi kuma in za mu mutu muna fatan mu mutu akan tafarki na addinin musulunci babu wanda za mu yi malabe in ba mabambai za ka halbo in ma wata tsiya za ka yi ka yi amma dai mu musulmi ne kuma mun bayyana duniya da lahira muna fatan mu mutu akan musulunci kuma lahira da mu musulmi wanda duk ka son wata hanya ko yake jin tsoron bature ko kana jin tsoron a ce maka wane ne wane ne dan ta'adda ko wane ne shi yasa kake nan kana ta a'a ni musulman ne non pratiquant wane wannan hayaniya kai ta shafa kai ga tsoron kafiri yaushe ake cewa wanda ba musulmi ba a duniya bai jin tsoron ya bayyana aƙida ta a ko'ina ya ji amma yau musulmi su ne suka fi kowa suka fi kowa tsoron bayyana addininsu bal ma sai kaga mutum da ya kama da mutum ya kama aikin addini sai ga ana dariye shi yake ne yanzu in ka kama kiran sallah sai a ce kai kai kai kai in kana da uba in matashi ya kama kiran sallah sai a je wajen baban shi a ce kaga abin da dan kai ce a'a ce to kai mai magana yanzu kiran sallah na kama hanya ce ta halaka kai baka ga dan shi gidan giya ba baka gan shi gidan mata ba dan ya kama addini zaka zo ka ce ai mai magana ya kama har ya addini to in musulmi su kirmanta addini ba da wane ne zai zo mulkin sallah kafiri ne zai zo mulkin kiran sallah mu sallah muna ganin ayyukan addini ba ba su da kima ya za a yi Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai mun yarda da addinin nan mun kama shi Allah ya muna mai kyau qala alladhina istakbaru قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا الله يتي masu girman kan nan waɗanda suke ganin sun fi ƙarfin a ce musu Allah ya ce an gane ko waɗanda suke ganin sun fi ƙarfin a ce musu Allah ya ce dan akwai waɗannan mutane idan lokacin da zaka ja aya kai bayani wani sai yana ganin a'a shi shaitan ya san yadda yake zo ma dan adam in ji malamai zai zo maka min janibin wato aljanibin mahbub ta inda kake so idan shaitan yana so ya hana maka karɓi gaskiya aya da aka yi bayani magana ce ta Allah kada ka kalli wani abu kalli maganan nan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce abinda ake bukata in mai wa'azi ya ja aya shin a bincika in ma baka yadda ba tabbas akwai wannan aya cikin alkur'ani in hadisi ne shi a tabbatar da hadisin nan tabbas ya inganta to shi kadai ne abin da kake bukata in fassara ce yayi in ma ana shakkata shin fassara ayan nan haka take tunda akwai malamai ba abu da aka yi labil ba in hadisin ne shin tabbas fassara hadisin haka yake to bace abin da kake bukata gare ka amma ka ce a'a wai shekarun shi nawa to wannan kuma shedan ya fara wasa da hankalinka a'a ya ne ya faɗi waɗannan kalmomin kakanan ka duk waɗannan abubuwa na dogo gajere jiran kaka yi zaka yi shi wani jiran kai sai babba zai zuwa shi mai wa'azi shi ko babban tana yawa bai da karatu Allah yana iya ba mutum mulki kuma Allah ya ba mutum ilimi Sheikh Usman bin Fodio malami ne kuma shugaba ne yana da damar da zai yin wa'azi ko ba haka ba kenan idan zai faɗi gaskiya akwai sarakai da dama ko masu mulki da dama waɗanda Allah ya ba su ilimi kuma Allah ya ba su mulkin kuma Allah ya haɗa musu da dukiyar haka Allah ya ga dama amma akwai waɗanda su a karatu Allah ba su Allah bai ba su mulki ba wasu kuma Allah ba su mulki bai ba su karatu ba to in ka ce sai mai wato sai mai babban matsayi zai yin karatu to shi ko in Allah bai ba shi ilimi ba Allah ya kaddara bai samu ka zama haka baka san abin da Allah ya ce ba haka kuma ga Allah waɗannan abubuwan ai hatara da su qala alladhina istakbaru waɗanda suka yi girman ka sun ka ce inna su ma sun ka fara da jumla ismiya ba waɗancan sun ce ba inna bima ursila bihi mu'minuna ba kaga inna jumla ce ismiya inna litta akidi wato asalin nakin nan nahanu ne mu din nan da kuke gani muna na tabbace su ko suka ce inna mu billazi amantum bihi abin nan da kuka yi imani da shi sun ka gabatar da shi suna iya cewa kafiruna billazi amantum bihi amma an kalli fasila ta aya kuma an kalli cewa suna son su yi gaugawa inna bima ursila bihi mu'minun ba sun gabatar da abinda an ka wato aiko shi da shi ba dan su nuna gaugawar imanin su da shi to su ko bari su rama su ce inna billazi amantum bihi kafirun abin nan da kuka yi imani da shi mu ba mu yadda da shi ba ƙarya ne shikenan an ja daga to dama kuma abin da yasa Allah ke turo manzanni saboda a gadi wanda zai bi Allah a ganshi saboda inda Allah ya halakar da mutane kafin a turo manzanni to da sun laɓe sun ce a'a Allah da ka turo mun zanni da mun bi shi yasa Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan kan mutane su zamana suna da wata hujja malamai sun ka fassara hujjar walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhsa ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وإن تمك موسى كما يدعى وتقدر كرنتاوا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون Allah ya sa abin da ke cikin zuciyar mutane shi yasa ake turo manzanni duk yadda kai yi dubara sai an bayyana wanda yake so da wanda baya so domin duniya haka take tafiya bai yiwuwa gaskiya ta zo ka ce a'a ni dan ba ruwana ne musulunci bai da wannan babu dan ba ruwana ko ka ce eh ko ka ce a'a haka bushi yace lokacin da zai kai yaki a kasar iraki kasar faransa ce a'a ita babu ruwan ta ce a'a shi bai yadda ba neither with us or against us ko kana tare da mu ko baka tare da mu zancen ka ce kai dan ba ruwana na a'a kai muke mu ne to in ku haka nan ne musulunci shi fi cancanta da wannan ko ka yarda da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi kana matsayin musulmi in kuma baka yarda ba kai kafiri ne wuta jahannama zaka there is not middle way wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba wanda za a yi makara game da wannan kan ba wani zai yaudare ka akramakallahu bi Allah ya ce gaba فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين الله يتو فعقروا الناقة سيسونك سوكي تاغوا سيسونك سوكي تاغوا ونسان mutane suna da duk abin da kace ma mutane kasu yi to za su aikata shi don abin da ka ce wa mutane su bari to ba za su bari ba ɗabi'a ce ta ɗan adam illa man rahim Allah shi yasa kullum in kana tare da mutane in kana so su yi abu kaka ce musu su yi ce jama'a mi an ra'ayinku mu yi kaza to in kai yi haka yalla ana iya samu ayi amma da ka ce yi kaza to kamar ka ce ka ayi domin ɗan adam bai so ba shi umarni shi yasa kuka ganin jagoranci ya yi komi matsala a duniya kuma da ka ga gidanka matakka na yabonka to ka halaka da ka ji matakka na cewa ai mu na gidanmu babu ruwa ne kenan ka zan huhu da ku ba ka da wani amfani matarka ta ce ba dole da ƴaƴanka da matanka da mutanen da kake tare da su in ma malami kace ya zamanto in kai ne shugaba a ma'aikata a rinka zagin ka radda ka daga ran za a sa amfanin ka amma kaga mutane na ce a ai mu dai jamu wallahi babu ruwa ne in ka to midi ma shi babu abin da shafa kai in ka kaza a to nan ba dai jina ba wanga halaka ta malamai suke cewa to menene dalilin da yasa suka soke taguwa fi'ili na aqara a larabci fa'ala yaf'ilu ne aqara ya'qiru malamai na tafsiri zaka ga suna kawo kissoshin da zaka ga ana yawan yayata su waɗanda wani lokaci zaka ga mutane suna ruɗuwa da su zamu dan tabo kaɗan daga cikin su saboda mu bayyana cewa asalin su ba wai magana ce mai sanadi ba ana dai kawo su ne don saboda bayanai wani lokaci tana yasu zamanto gaskiya wani lokaci su zamanto ba za su manto gaskiya ba in mun samu abin da ya tabbatar da su a cikin alkur'ani gaskiya ne in mun samu abin da ya karyatar da su a cikin alkur'ani ƙarya ne idan ba mu samu abin da ya gaskata su ba ko ya karyata su sai mu bar su nan matsayin su matsayin al'itiba malamai suke cewa dalilin da yasa aka soke wannan taguwa su waɗannan mutane samudawa suna da shugaba da ake cewa junda bin amr an gane ko shi kenan lokacin da aka zo za a yi musu wa'azi sai suka nemi shi annabi salih suka ce mishi to yanzu abinda za a yi mu ba mu yadda da abinka ba amma abinda muke so da kai shine ka tafi tare da mu wurin idin mu idan ka je wajen idi sai mu roƙi allolin mu sai wato kai kuma ka roƙi allahnka idan allah idan allolin mu sun karba muna ga abinda muke so sai ka bi mu idan mu kuma ba su karɓa muna ba allah ka ya karɓa to mu za mu bi ka to kaga mai gaskiya ai baya jin tsoro ko shi ya san in shekara dubu za a yi Allah ba su karɓa musu ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun to yanzu aka je wajen idi aka je aka roki allolin su allolin su ba su karɓa ba sai suka ce mato kai muna son abin da zaka yi bada in dai Allah ka zai yi ga dutsi nan ya fitar muna da taguwa akwai wani wuri da ake cema wato wani turu da ake cema al-hudba su malaman kissa suka ce sunan shi al-kasiba ana kiran shi al-kasiba ka hiddo muna naqa muhtaraja taguwa wadda an ka fitar muhtaraja malamai suka ce shine ana nufin mai abin nan tozo babba to idan an ka fitar mu da ita ta kunu jaufa za ta zama to tana da ciki daga aljaufu ne wabra tana da gashi daga alwabar ne an gane ko ashra tana da ciki na wata goma waɗanda duk abubuwan da an ka kawo ne a cikin kissa suka ɗauki alkawali suka ce to in an yi haka za su yi imani abinda su malaman kissa suke faɗa annabi salih ya yi raka abu biyu tun da ranar idi ne da ya sallah ya roƙi allah subhanahu wataala sai aka fitar musu da wannan taguwa daga ciki kai tsaye akwai wani da ake ce ma junda bin amrin yan musulunta an gane ko yana daga cikin shugabanninsu saura daga cikin manya suka musulunta don sun ga aya Allah sun san abin nan ba gaskiya bane amma daga baya mutane suna son su musulunta su ko waɗanda suke kula da allolin su sun kaga za a yi musu banna daga cikin su akwai zu'ab da ake kira bin amr bin labid kamar da suka kawo sunan shi sannan kuma akwai wanda ake ce ma ibnu amr kamar da suka kira ana kiran shi ibnu am da kuma al-hubab sunan wani mutum ne suka ce a'a yanzu za ku bar allolin mu manya manya waɗanda muka kasance muna tare da su ko da yaushe akwai wani matashi wanda yana da jama'a mutane suna saurara mishi ana kiran shi shahab bin khalifa ya so ya musulunta kamar da suke faɗa sai mutanen nan suka suka ce mai kai yanzu da hankalinka zaka bin wannan addinin wawaye shikenan sai bai fita ba bai fita daga cikin addinin sa ba aka fitar da taguwa taguwa ta zo an ka sharɗanta musu cewa to yanzu in wannan taguwa ta zo to bayan kada wani ya sha daga ranar da za ta sha kuma alkur'ani yayi bayanin wannan wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar taguwa suna fadin girman ta tana da girma kamar da suke bayani in ta zo tsakanin dutsi guda biyu nan ne rija take ba za ta iya sha ba ta yi kwana sai dai in ta sha ta wuce to bayan wannan taguwa ta zo ta bude kuma tufarriju fakhadhaiha za ta bude kafafuwanta ko mu ce ka tattarin ne za a tatsi nunun ta gagarin gaba ɗaya za ta ba kowa nono idan suka cika sai su sha shine matsayin abincin da an ka basu to ana nan ana nan akwai matat shi Abu bin Amr da kuka ji ana faɗa dan ta'addan ga yana da mata to ita ko matan nan tashi malamai dama don an ka faɗi kafiri an ka ce min aqbahin nasi ta fi kowa muni duk da yake wani lokacin kafircin ta ne an muninta ko ba haka ba ana kiranta unaiza an gane ko bintu hunaini sai ta zo zuwa ga qudda mota da musuna cewa quddaru ko mi tsaurin kan kamar quddaru wannan quddaru ya zo ne a cikin kisoshi an gane ko amma ba hadisi bane kamar quddar ne quddar bin talib malamai sun kace qasirun ahmar azraqul ainaini kasirun gajere ahmar mai ja wato ahmar ja kenan yayi ja azraqul ainayn idon shi sun yi wato sun koma kamar bulu kamar idanun kafirai ranar tashin alkiyama Allah shi mu tsari azizun fi qaumihi mutun ne wanda yake na da daraja da kima a cikin mutanensa ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da wanda ya abin ga hadisi na Abdullahi bin Zam'a yana cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ba'asa wato wato shina bayani ne kan wanda ya soke taguwa in ba'asa laha rajulun wani namiji ne azizun wanda yake in an ce aziz yana da buwaya a cikin mutanensa kun san da yawan mutane suna tutun baki suna tinkaho in suna gida amma idan suka fita daga inda ba gida ba sai ka ji sun yi cif ko ba haka nan bane a'a zarumi gida ne wato zarumi zarumi ne a gida kuma zarumi zarumi ne a waje mallamta ta gaskiya gidanku da unguwarku kai malami ne kuma in ka fita ka bar gidanku kai malami ne amma misali mutum na tinkaho da shi mai arziki ne amma bakin a garin su ko ƙauyen su a wannan ba arziki bane shi abu wanda kowa yarda da shi shine ake kira tabbatacce shi yasa kake ganin da yawa daga cikin mutane sai suna tinkaho da wani abu da sun bar gida ba su bane to wannan ba gaskiya bane kenan kai da kanka kasan makarici kake azizun fi qaumihi na wato shi cikin mutanen sa azizun arimun wanda su malamai suka ce arim asalin wato al arim shine mai tsananin jin yunwa amma wanda su malamai suka ce sayyi'ul khulq shine mai mummunan dabi'a mani'un fi qaumihi mutum ne wanda yake wato mai izza ne a cikin mutanensa to shine ya kashe wannan taguwa wannan mata da ta kira shi matar shi zu'ab wadda ulaiza kin sai ta ce in aqartan naqa in dai ka soke wannan taguwa a atsaituka banati in shi ita zan baka ƴaƴana mata aure to kaji wata magana wala ha banatun hisan tana da ɗiya mata masu kyau kenan ko nan na gayu za su kai za su rinka ziyara zawatu jamalin to ita wannan mata kaga ta rudi kodaro ashe da saboda mace ashe da ana amfani da mata don a hallaka mutum ku yi hattara sannan kuma akwai wata ita ko mata ana kiranta siddiqa kamar yadda suka kawo cikin kissa ko ko ana kiranta saduq bintul muhayya ita ma tana da mi tana da dabbobi aznam wa abal iblu jam'i ne na raqumma ko ismu jinsin ne abalu shine jam'in sa wa abqa suna da mi suna da wato abin nan shanu shine wannan taguwa a lokacin zafi tana shiga cikin rafi to idan dabbobin su sun shiga in sun lokacin da za ta shiga sai su fito su waɗannan mata guda biyu a lokacin sanyi kuma taguwar fitowa ta kai to su ko dabbobin tsoron su suka yi sai su yi sai su abin nan kaga ga lokacin zafi ita za ta samu sanyi in ta shiga cikin rahi su dabbobin su suna cikin zahi a lokacin sanyi in ta ji sanyi ita za ta shiga ciki su ko dabbobin su za su ji tsoro sai su fito kenan su sun shiga cikin matsala ita ma wannan matar sai aka haɗa kai da ita aka ce musu kudaru kudaru ko kudaru kamar da mutanen mu suke cewa shine cewa in sun kashe za a je a taimaka musu a ba su ƴaƴa masu kyau saboda su rayu da mace kar su mutu in musu aure mace mai kyau ba bayan an kai wannan shikenan fa kama nulaha sai suka buyi suka shirya suka ɗauki makamansu wanda ya fara ta ji za ta sha ruwa an gane ko wanda ya fara sai shi wancan wanda ba kuddaru ba shi ya fara jifarta da ta zo ta shiga ta sha ruwa sai guda laɓe wancan dutsi guda laɓe wancan dutsi bayan sun laɓe za su je heta an gane ko to akwai wanda aka ce ma masda bin darin shine mutumin da suke faɗa shine ya fara jifarta fantazama sahmuhu udlatuha sai kibiyarsa sai ta shiga cikin udla in an ce udla ana iya dokar matsayin kafada thumma marrat ala qudar sannan ta zo zuwa ga qudar shi ko qudar yana tsaye yana son ya jefe ta yana shakka wannan mata mata wato zu'abukin nan sai bakin gidanta na da can nesa tana da ƴan mata sai ta hindo sace kudi kudi tsaye shiga ni ku sai ta kware mai sai ya gani ta ce kaka in kayi to in baka yi ba ko ba haka ba kashafat an binti hal jamila wa harradathu ala aqrin naqa fa daraba urqubaha shikenan sai quddaru ya sa takobi ya bugi urqub urqub ana ana nufin abin nan ko abin nan wurin abin da ake cewa kamar gwiwa ko fa saqatat sai ta fadi fa daraba labfi labbatiha sai ya soka a cikin wuyanta labbanan fa naharaha sai yanki ta bayan ya yanke ta wa annahum qasamu lahmaha sai suka raba namanta an kai watanda malaman tarihi suka yi sabani shin danta ikhtalafu fil fasil danta ya anka kwashe da shi wadan sun kace masda bin dahr ya bi wannan da shi ma ya kamo shi sai aka yanka shi shi ma aka raba nama wasu malaman tarihi suka ce cewa a'a shi dan gudu yayi sai ya hau wani dutse aka ce raga raga shine kukan raƙumi kun san cikin larabci komai yana nashi kuka raƙumi an ce raga kukan raƙumi jarjara kukan raƙumi ma'a sunan kukan mi kukan musa ko mage nabaha shine yayi haushi kare raga salasa marratin yayi kuka kwana uku shine sun kace fa aqruha fa qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam sai ya hau wani dutsi wan fataha wan fataha sakhar sai dutsin ya bude fa dakhala sai ya shiga wadannan duk kissoshi ne kuyi malamai suna fada babu wani sanadi akai illa dai shine suke cewa wai ranar tashin alki kusan tashin alkiyama ma ita ce dabbar da za ta fito wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna a takaicen takaitawa dai wannan shine karshen abinda ya faru na wannan kissa sai sati mai zuwa za mu zo mu dora akan wannan kissa mu karasa ta domin bayani illa dai anan dai abinda za mu gani shine cewa Allah ya ce kada a yi sun ka ce to tun da Allah ne ma ya ce ka a yi bari mu fusatar da annabin Allah mu fusatar da masu imani kuma mu yi gaba da gaba da Allah to za a gani wanda ya tabo Allah kaka yana gama lafiya kuma zai gama lafiya ba Allah shi mu tsari abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh